الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته maimakon darasin mu na tafsirin alkur'ani da muke yi a kowane rana kamar wannan a wannan lokaci saboda rashin warwarewar jikina na ce to bari mu ɗauki wani mawdu'i guda takaitacce mu karanta don garbawa su za mu yi karatu cikin wannan littafi na subul salam من صحيح سيرة خير الأنام ودع الشيخ صالح بن طه عبد الواحد يربط ranar juma'a marijan ya gabatar da darasi game da sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a dole ya rin daɗi kuma ya sake samun shauƙin sira ta manzon Allah. Malam Muhammad Nasiru Dinin Albani Allah ya kan albani. Ya ce rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam rayuwar duniya ce duka. Shi ya sa da Allah ya aiko shi da ya ce ma duniyan duka su koya abin. Idan har ka karanta sira ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to babu wani abu da zai zo maka a rayuwa ba babu abu babu wani abu a duniya da zai zo maka ba abu idan masoya ne za ka ga ya zauna da masoyan da ba za ka taɓa ruwa da masoyan ne idan makiya ne ya zauna da makiyan da kai ba za ka yi makiya ne su idan mawadata ne ya zauna da mawadatan da kai ba za ka zauna da mawadatan ne su duk abin da rayuwa kuke dauke da shi sirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tana da hoton abin ko karanci na karatun tarihi wato karancin karanta tarihi yana daga cikin abin da yake afkar da ɗalibai da yawa cikin bidintinin rayuwa duk abin da za ku fuskanta a rayuwa waɗanda suka gabace ku sun fuskance shi inda za ka dinga karanta tarihi za ka ga samun mafita a kan irin waɗannan abubuwa ba dokar da Allah ya yi to kamar yadda malam ya tattauna a satin da ya wuce ni ma yau wannan mawdu'i za mu tattauna shi ne wafatul rasul sallallahu alaihi wasallam ban kwana da annabi yayi da mu a sararin duniya da irin yadda al'amuran suka kasance mun yi darasi bayan karamar sallah musamman da muka shi take da Muhammadu Rasulullah alaihi salatu mun ji da rayuwar da yadda ya zauna da sahabbai da yadda har ya kai wannan addinin ya kai inda ya kai a tsakanin sahabbai to wannan gaba da za mu yi karatu a kai shine rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na farko shi dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi zuwa ga bayi ne domin ya ma bayi wa'azi Allah ya ce wa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadira ba mu aiko ka ba Allah ya ce sai ka zama mai bishara mai albishir wa bayin Allah waɗanda suka bi dokokin Allah kuma ka zama mai gargadi ga waɗanda suke saba masa ba ka da wata alaka da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bayan wannan alaka alakar ka da shi shine ya maka wata ya gaya maka abin da yake daidai ya gaya maka abin da ba daidai ba ne ba idan ka ji ya gama aikin in ma baka ji ba ya gama aikin tayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da Allah ya sukutun da guda ya manzantar da shi sako ya bashi shine ya zo ya fitar wa mutane dokoki da hukunce-hukuncen Allah subhanahu wa ta'ala ku kashe mu wannan farkai والذي أخرجنا الله به من الظلمات إلى النور wannan manzo sallallahu alaihi wa sallam da shi Allah ya fidda mu daga cikin dubbai zuwa ga da shi Allah ya fidda mu daga cikin dubbai zuwa ga idan ba dun zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba da yanzu baka san wani irin maguzanci kake yi ba wasu ɗin yanzu kana jin gola kana ɗaukan mushe kana ci shi Allah ya aiko da wannan sako na addini ka samu addinin musulunci ka samu imani har yau ka kai matsayin da kake din nan ka zama abin sha'awa a rayuwarka ka zama abin sha'awa a wajen wani idan ka addini wannan zuwa da ya yi da wannan sako ba da Allah ta ɗaya san wata irin rayuwa muke da Allah ta ɗaya san yanzu wani a ina kike yawan karuwancin ki malam yace wallazi akrajana Allah bihi min al-zulumati shi wannan manzo da shi Allah ya fidda mu daga cikin duhu zuwa ga da shi Allah ya fidda mu daga cikin duhu zuwa gari shi musulmi ko wadda bayi son musulunci ko wadda bayi son musulmai musulmai suna ba shi sha'awa irin yadda za su saka sutura irin yadda za su kama kansu irin yadda za su ɗabi'antu da ɗabi'u na addini yana ba da sha'awa hatta wa maƙiyin musulunci shine ma'anar rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin wallazi katama Allah bihi al-anbiya wal mursalin wannan manzo da shi Allah ya cikice annabawa da manzanninsa daga kansa aka cikice zuwan kowane annabi daga kansa aka cikice zuwan kowane manzo daga bayan fala nabiyya ba'dahu babu wani annabi bayan wala rasula ba'dahu babu wani manzo da zai sake zuwa bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallazi kana Allah lahu shine wadda Allah ya ce mishi inna arsalnaka shahida Allah ya ce ka sani mun aiko ka ne zaka zama mai ba da shaida akan al'umma wa mubashiran zaka zama mai bishara ma al'ummarka waɗanda suka kiyaye dokokin Allah to zuwanka zuwa gare su zai zama bishara gare su bisa tanadi na alkhairi da Allah ya musu wa nadira za ka zama mai gargadi da jan kunne ma waɗanda suke saba ma Allah saboda mummunar makoma da za su samu idan ba su ba sun koma zuwa ga Allah wannan maganar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah inna harsalnaka Allah ya ce mishi bari in gaya maka aikinka da na aiko ba na turo ka ne ku zo ku yada adan kasuwa da su ba ba na turo ka ne ku zo ku kulla waɗansu alaƙoƙi tsakaninka da su ba wani aiki za ka yi Allah yake shahidar za ka zan mai shaida a kansu dukkan mu al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wadda za a ma hisabi ko mutum daya face sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a wajen kafin a fara masa hisabi haka kuma kowace al'umma wa li kulli ummatin rasul fa idza jaa rasuluhum qudiya bainahum bil qisti wa hum la yuzlamun Allah ya ce kowace al'umma tana da manzon idan manzon ya iso farfajiyar alkiyama to sai a masa hisabi da abin da ta aikata الإمام البخاري جدا هذا وترى أنا من ذلك الله صلى الله عليه وسلم يسمى عبد الله بن مسعود ذكر الكامل القرآن يمن تلاوة القرآن بنتي عبد الله بن مسعود يسمى من قال أنكم أمة تلاوة القرآن bayan yau kai aka zaɓar wa alƙur'ani annabi ya ce ina sha'awar na ji alƙur'ani ne daga bakin wani ina so in ji tilawar alƙur'ani daga bakin wani na ni ma in saurara da su abdullahi dan mas'ud sai ya sako suratul nisa annabi yana zaune yana tsira ta dabburin qur'ani har sai da ya iso kan aya ta 41 a cikin suratul nisa fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi shahidin Allah ya ce yaya al'amarin bayi zai kasance yaya za su samu kansu lokacin da za mu zo da mai ba da shaida a kan kowace al'umma wa ji'ina bika ala hadhihi shahida su ma waɗannan mu zo da kai don ka ba da shaida a kansu Abdullahi kan Masariki sai annabi ya fara kuka yake min ya isa ya isa dukkan mun nan annabi zai yi comment akan mu ranar ƙarfiya wa kana da ku Allah ya sake ce da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin alƙur'ani ya ayyuhar rasul ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam balli ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abin da aka saukar maka daga wajen ubangiji wahayi da na maka na alqur'ani da sunna Allah ya ce mun dan Allah ka isar da wannan Allah akbar lokacin da ya yi aikin hajjin da ake ce na hajjatul wada yayi doguwar hutuba wa al'umma ya ce musu kuma duk wanda ya ji ya isar ma wanda bai ji annabi ya yi magana a kan zub da jini ya ce kar bayan bani ku zo ku ɗauki aikin da kafirai suke yi ku shigo da shi cikin ku me suke yi annabi ya ce ya zuri ku ba a kudu mai kada ba kar ku zo kuna kashe juna annabi ya ce kar na hutu ku zo kuna kashe juna kar wani dan ya maka abin da baka ji daɗi ba annabi ya ce kashe shi annabi ya yi wasiya a kan rayuwa ta jahiliya ya ce ku guje ka Allah ya kawo muku haske ya tsamar da ku daga cikin wannan duhu annabi ya ce kar ku koma annabi ya yi wasiya wa mazayin da za su rike matan su cikin ƙarfi annabi ya ce ku tausaya musu fa innahum awarin inda suna da murɗewa suna da karkata annabi ya ce don Allah da tsoron Allah bayan ya yi doguwar wasiya sai yake ce masa antum tus'aluna anni yawmal qiyamah yace Allah zai tambaye ku a kaina ranar kiyama ni ma za a kira ku a ce ku yi bayani a kaina fama antum qailu annabi yace ne za ku ce wa Allah ku ga mun yanci fama antum qailu annabi yace ku ga mun yanzu in Allah ya tambaye ku a kai na ne da kada suka ce mashar annaka kad ballanta za mu ba da shaida a gaban Allah duk aikin da ya aiko ka ka isar mana wa addaita amana za mu ba da shaida a gaban Allah amana ta addini da Allah ya baka ka sauke wannan amana wa nasata za mu ba da shaida a gaban Allah cewa ka mana wa'azi ka mana da annabi yana jin abin suna faɗa haka sai ya daga mana su saboda Allahumma shahad Allahumma shahad yace Allah ya shaida ka ji da cin su suna cewa na kai su Allah ka zama shaida ga shi ne a gabana kafin ka tambaye su sun ba da shaida cewa na yi kan su idan wannan amanar ne yanzu ake cinikinta a kan gida ko lokacin kujerar aikin nan wannan amana dukkan mun ɗauko amanar ake إلا أردنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ولا الإنسان بيدك ولا الأمانة إلى جسي ما يقول من كان جسي دك أم الله زي تنبيهم أكل أمانة إما ذاك يرى يقول لك أنت ذاك الشجرة جمع بي أسجل الدين الدين أمانة antum tus'aluna anni yawm al-qiyama yace za a tambaye ku ranar alkiyama a kaina Allah zai ce ku yi jawabi ni ma a kaina fama antum taqailun me za ku ce ma Allah annabi yace ku ga mun mutu kalu suka ce nashhad annaka qad ballagta za mu ga ma Allah cewa ka isar mana da ta to malam idan suka ce ya isar kai ka da ka ce bai isar ba ne to ina kuma za a dawo da tambayan kanka ne a ce tun da ya isar me yasa kai da kai ba wa addaitul amana suka ce za mu gaya ma Allah ka isar da amana wa natata ka yi nasiha ma al'umma annabi sai ya daga hannu yana Allahumma shfah Allahumma shfah Allahumma shfah Allah ka shaida Allah ka shaida duk abin da ka aiko ni da shi na gaya musu ni ban koyi komai ba Allah gashi kuma sun faɗa da bakinsu na isar musu to Allah ne yi mishi umarni ya ayyuhar rasul ballig ma unzila ilayka min rabbik ka isar da abinda aka saukar maka daga ubangijinka wa tarka ummatahu ala al-mahaddati al-bayda ya bar wannan al'ummar san yayi ban kwana da su akan wani tafarki mai haske duk wanda ka ga ya lalace wallahi malam in ya bar hanyar annabi in kaga mutum tashi da mutunci wallahi ya bar hanyar annabi in kaga yarinya anguwa ba ta da mutunci sai ta ratse daga kan wannan hanyar amma duk wanda ya bi wannan hanyar ba zai taba komawa da baya ta farka wa taraka ummatahu ala al-mahajjati al-bayda laylu hakada fa'il hanyar da ya bar al'ummar akai daranta kamar ilinta ne yadda kaga in rana yayi gari yake wasai to a sunna in dare yayi ma haka gari yake wasai baya to la yazidu an illa halikun dalil ba wanda zai rafi akan wannan hanyar ba sai halakake ko kuma annabi ya ce ni na bar ku akan tangar duk wanda ya koma da bayan ya rafi annabi ya ce to ya halakar da kansa wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi kana Allahu lahu wannan manzo wanda Allah ya aiko shi zuwa gare mu da wannan sako jama'a shine Allah ya saukar mishi da aya kai tsaye a cikin alqur'ani yace mishi innaka mayyitun wa innahu mayyitun Allah ya ce mishi Muhammad za ka mutu al'ummar ka za su mutu innaka mayyitun da ka mutu wa innahu mayyitun jama'a a filin arfa ya tsaya yanzu muka karanta hadisi yake gaya wa al'ummarsa cewa jininku inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha fi baladikum hadha fi shaharikum hadha yayi wannan kutubar karshe yake ce musu idan mun je gaban Allah me za ku faɗa a kaina yanzu wanda ya musu wannan maganar akwai wanda ya saurare musu ba ina duka sun tafi da shi da su duka sun tafi in ma me za su fada duka sun tafi inna ka mayyitun wa inna hum mayyitun Allah yake kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam mai mutuwa su ma dukkan su masu mutuwa ne wallazi qala Allah lahu shine Allah yace wa kullu nafsin za'ikatul maut kowace rai za ta ɗanɗani mutuwa ta ji yaya mutuwa ce yadda kaga an yanka ragon layya yaya ya ji Allah ta kai ma za ka ji abin da ya ji ba ka taɓa fiɗewa ba ka kira mai bida ko ka yanka me ya ji Allah ta abin da ya ji kai ma za ka ji wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce kuma muna jarraban ku ta hanyar sharri da alkhairi Allah ta domin gwadawa domin jarraba hanyar sharri shine kuncin rayuwa matsakin rayuwa kar ka yarda rashi da talauci ya sa ka fara neman abincinka ta hanyar haramu jarraba ce kar ka yadda kuma wadata ta sa ka yi butulci na wanda ya halice ka wa nablukum bi sharri wal khairi fitna Allah ya ce kowane janibi biyu za mu dinga jarraba su shine ma'anar wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at wani jarraban sa rayuwar ce za ta yi kunci bukatu ba sa biya wani kuma jarraban wadata za a bashi amma duka biyu jarraba ne wa ilaina turja'un Allah ya ce amma dai zuwa gare mu ake dawo da ku baki ɗaya wa kana ta'ala Allah ya ce kullu man alaiha fa'al duk wanda ke bayan kasa Allah ya ce zai shi zai wuce zai wuce kullu man alaiha fa'al duk abinda ke bayan kasa duk abinda ka gani a bayan kasa akwai ran da zai wuce akwai ran da zai wuce kullu shay'in halikun illa wajh zai tafi zai tafi رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال له جبريل عليه الصلاة والسلام wannan manzo shine wadda mala'ika jibril alaihi salatu wassalam ya ce mishi ya muhammad mala'ika jibril wata ran ya ce mishi ya muhammad alaihi salatu wassalam ish mashita fa innaka mayyit ka rayu duk yadda ya maka amma dai zaka shi Allah ba ajali yake sa mutum ajali yake sa ma kowa shi ba ruwansa da kyan ɗinka aikin da kake ya ce a rubuta ajali zai sa in ya saka wannan ajalin karatun qur'ani kake yi can maka kwallo kake yi can maka ana jiran da ajali ne aiki da zaka yi wannan ana rubutawa masu kiyayewa amma kai gudanka kyan da ke tsakaninka da Allah ajali zai sa maka da rana da shekara da wata da lokaci komi yana kididdige wannan ajalin shi kawai amma me da ka yi wannan yace kullum ya amadu ala shaki idan za ka koma bayan gari ne ka kama ɗaki ka ajiye karuwa wannan duk kai ta shafa ka jina shi dai ajali ya sa maka idan ajalin ya saka a ɗakin karuwan anan za a ɗauke ka ba ku taɓa ganin wanda ya mutu a filin bol ba ba ku taɓa ganin wanda ya mutu a masallaci ba dukansu ajali ne ya cin musu da tsesi ɗinsa a jikinsa da gajeren wandon sai mutu wannan kuma ya yi su juda malam jafar yana su juda duk ajali Allah ya samu kai ma ajali Allah ya samu in ka kira ka duba inda za ka je ajali ne isma shi ita malaika jibril alaihi salatu wa salam yace mishi karayi yadda kake so fa innaka mayyitun amma ka sani zaka mutu wa ahbib man shi'ita ka so duk wanda kake so fa innaka mufariquhu amma dai zaka rabu da shi zaka rabu da shi ko ba zaka rabu dukkan mu gamu da matan mu a cikin gidan mu aje in ma baka sace ta ba za ku rabu za ku rabu dole za ku rabu rabuwa dole ne ko ka tafi ka barka ko ka tafi ka barka amma da a rabu da a rabu in ma ba ku rabu a duniya ba da ku rabu rabuwa dole ne rabuwa dole ne wa habib man shi'ita ka so duk wanda kake so fa innaka mutayiquhu amma dai ka san za ka rabu shi jama'a kuna jin wannan gaba ta tsaya akan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kadai ko ta shafi ta shafi وبعد أن فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bude Makka an yi fatu Makka ta zama headquarter cibiya ta addinin musulunci wa arsala ila muluki wa ru'as ila muluki wa ru'asa'i duwal al-kubra yad'uhum ila ila al-islam to annabi sai ya dauki alkalamin sai sa aka dinga aika leta zuwa ga shugabanni da sarakuna na manyan daulolin duniya duk inda wata daula take a aika musu ga tsakon musulunci a aika ma wannan sarkin a aika ma wannan sarkin kowa ana kiran shi zuwa ga addinin Allah ba haka dama Allah yake ballik ma unzila ilayka min rabbik ba wa bada an-nasu yadkhuluna fi dinillahi afwaja to daga wannan lokaci mutane da suka kama shiga addinin Allah da bada Allah wannan kabilar da zo gaba ɗaya ta musulunta wannan goma su zo su musulunta wannan arba'in su zo su musulunta akaza rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yushiru ila tirabi ajalihi wa yu'arribu bi qurbi ajalihi to tun daga wannan lokaci bayan an yi fatu makka musulunci ya zauna da gindinsa daram a cikin garin makka annabi ya aika saƙonni duka sassan duniya to kuma sai ya zan duk abin da zai yi a rayuwa sai ya dinga yin wani ishara ishara da ba shi ajali ya zo shi dama aiki ai aka bashi ko dama aiki aka bashi to aiki kuma ya zo kashi annabi sai ya zan ya yana ta ba da ishara ishara ishara a cikin rayuwarsa a cikin mu'amalarsa da sabansa wadda ke nuna kusancin ajalinsa ma'ana kuma ya kusa ya tafiya su faqad haddathul wada kafin ayi wannan haddathul wada ne kharaja rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ma'a mu'adh bin jabal radiyallahu anhu wa tara annabi zai tura mu'adh zuwa yau hadisi mu'adh hadisi ne mashhur to annabi ne ya rako mu'azu da kan mu'azu yana kan abin hawansa annabi yana kasa yana ya tafi bayan dokin mu'azu yana ma mu'azu da kansa da kansa yake cewa ana aula bi kulli muslimin min nafsi annabi yace na kowane musulmi cancantar kansa da kansa duk musulmin da ka ganshi a duniya annabi yace na fi shi sarka خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع معاذ بن جبل رضي الله عنه النبي يفتو تاري ده معاذ لوكت ده تورا شدوا يمن يودئه ويوسيه عندما بعثه الى اليمن yana mishi bankwana yana mishi wasiya lokacin da ya aike shi zuwa yaman wa mu'azur rakibun wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yamshi tata rajulati mu'az yana kai ya shirya ya kinsa ga kuzirinsa akan dokinsa ga duk shirin a kan dokinsa to annabi sai biyo shi a baya sai ya zai ke biya mishi wa su kanu ku ji abin da annabi ya ce mishi falan ma faraga sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ya gama ma mu'azu duka wasiyar da zai mishi kana sai ya ce mishi ya mu'azu ya ce mishi ya mu'azu innaka asa Allah talqani ba'da abi ana yace abin da magana ka rike shi a zuciya watakin ba za ka sake gaba da ba yake shi duk abin da mai yawa duk faɗan da na maka duk wasiyar da na maka annabi ya ce ka rike ta masu illa ka aka Allah talqani ba'da hal amin hada watakin bayan wannan shekara ba za ka sake samu ba dawowar ka kuma ta wannan shekara sallallahu alaihi yace mishi a da Allah talqani ba da an fa wata inda ga wannan rabon mu da kai mu'azu ba za ka sake ga ruwa da ni aw la allaka an tamurra bi masjidi hadha aw kabari ko dai ka zo ka wuce masallaci na ko kuma ka ko ka samu kabari na muka ce hadisin mu'az mashhur mun san yadda yake jan kullum mu'az musamman musamman akan zaluntar mutane kalma ta ƙarshe ce mishi ittaki da'awatul muslim ka kiyayi wanda ka cuce shi maka addu'a duk suna cikin wasu kabibiyar da zalunci ya zama abin burgewa zalunci ya zama abin addu'a yace mishi to wata kilo bara ka sake da tsari jama'a wannan ishara ce kuma ishara kuma da wasu bai sake haduwa da annabi ba ba su sake haduwa fa baka mu'az fa baka mu'az mu'az yayi kuka lifiraki rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam saboda wannan rabuwa da su da mutum Allah sallallahu alaihi wa ai ishara tana wadatar da mai hankali sun maltafata fa aqbala bi wajhihi nahwa al-madina sai annabi ya juya sai ya kalli cikin garin madina dama ba ya tako wa mu'azu bane to sai ya juya sai ya kalli cikin garin madina fa kala sai annabi ya ce inna awlan nasi bi al-muttaquna man kanu wa su kanu annabi ya ce ni wanda ya fi cancanta nawa dan gaba a gona wanda nake tare da shi almuttaqun annabi ya ce masu tsoron Allah inna aulan nasi bi almuttaqun annabi ya ce ni waɗanda suka fi cancanta ta suka fi kusa da ni na fi kauna da soyayya gare su masu tsoron Allah man kanu suwaye su annabi ya ce ko suwaye ne baki ne bature ne balarabe ne dan nijar ne dan najeriya man kanu annabi ya ce kowane ne su in ka tsare tsoron Allah annabi ya ce kai na wani wa haisu kanu annabi ya ce kuma a ko inda ko a inda kake in ka tsare tsoron Allah annabi ya ce kai na wani ووقع ما أشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أبند النبي يين إشارة ومعاذ رشي كما يفعل فإن معاذ أقام باليمن معاذ يا جي يا زونا أيمن بس ونن أيكيد النبي يمشي حتى كانت حجة الوداع har lokacin da aka yi hajjatul wada sun makarar wafatun nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da hajjatul wada har kuma rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta faru bayan wannan hajjatul wada ومعاذ باليمن ومعاذ بالله قد أحمد بهذا الشبه فهذا الشبه وكان صلى الله عليه وسلم يعتكف كل سنة عشرا في شهر رمضان كما الآدر من ذلك الله صلى الله عليه وسلم kowane shekara a watan Ramadan yana itikafi ne na kwana goma a cikin watan ma'ana kwanaki goma na ƙarshen Ramadan su annabi ke musu itikafi فاعتكف في السنة الأخيرة 20 ليلة أشيكرا دا النبي لبر دنيا سيئي إتكات فانا أشير أبو بكر سيدي إن كي وجع يبكي أنيا النبي ما تفيا سيدي برمضان أتي منا كلم أبو بوا سنة muna ganin abubuwa suna da cikin ba ta kafa fi sanatil akira 20 lailan a shekara ta ƙarshe wadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai bar duniya sai yayi itikafi na kwana ashirin wa kana jibrilu yu'aridu alqur'ana marratan fi shahr ramadan kuma kowace shekara mala'ika jibril yana zo ne yayi bitan alqur'ani wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau daya fa aradahu fi sanati al-akhira marratayn a shekaran da annabi zai bar duniya sai ya zo ya mishi bita sau biyu bayan an ɗauko an sauki sai ga malaika jibril ya ce ka buɗe ƙwararri ku sake maka tafsirin ta kashi na biyu duk waɗannan shawarwari ne kala abu huraira abu huraira yake cewa كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان في كل في كل رمضان عشرة أيام manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kowane watan Ramadan yana yana itikafi ne na kwana goma falamma kana al'am alladhi qudida fihi amma da shekarar da aka kiran sa a cikin take wa yau itikafa 20 da yau sai itikafi na kwana 20 akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya bada labari akbar annabi sallallahu alaihi wa sallam fatimata radiyallahu anha manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da ƙyanta na na Fatima labari cewa anna Jibrila kana yu'ariduhu bil Qur'ani kulla sanatin marra yace mata kinga kowace shekara mala'ika Jibril na zuwa ya mun bitan alqur'ani ne su daya wa innahu qad aradani bihi al'am marratayn amma ba shi bana sau biyu ya zo mun bitan alqur'ani wala aral ajala illa kad iktara yace to ko kuma ina ganin ajali na ne duzu wattaqillaha wasbir wato ya ji tsoron Allah shi hakuri da rayuwa kiran da ya sirranta mata wannan yace mata Allah Jibrila yu'ariduhu kan Allah Jibrila kana yu'ariduhu bil Qur'ani kullu sanatin marra malaika Jibril yana mishi bitan alqur'ani kowace shekara sau daya wa illahu kad aradani bihi al'am marratayn yace mata to amma kin ga gashi bana sau biyu malaika Jibril yazo yin bitan alqur'ani wala ara al'ajala illa qad intara yace kuma ban fahimci komai a hakan ba sai kawai ajali na ne ya zo ta sai ce mata fasti illa wasbir fasi ya ji tsoron Allah ki hakuri da bin Allah ki hakuri da rasa ni ki hakuri da rayuwa kai ma na ka za ta zuko bara za ta zo wa fi hadda fil wada a wannan hajjin ban kwana da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ودع النبي صلى الله عليه وسلم أمته وأصحابه أولا الهجي النبي يبنقى هذا الأمة يبنقى هذا أولا الهجي يبنقى هذا النبي يبنقى هذا الأمة يكون يبنقى هذا وفي يوم النهر أتكين يوم النهر رانا صلى وعند جمرة العقبة وجن جيبا جمرة العقبة النبي يسأل يويوي يكلفها بل سن تبتلو فقال سيد لتأخذوا مناسككم أي خذوا عني مناسككم yace ku kula da ni ku kula da yadda nake ibadodina ku yi kokari ku koyi ibadodinku daga wajena fa inni لا أدري لعلي لا أحج بعد حج بعد حج حجتي هذه yace wataƙila bayan hajji na wannan rarra ke ya sake yace musu ku zuwa ni mana ku rika ku kwaikwayi ibadodin duk abin da kuka gana yi yace ku koya fa inni la adari yace don ban sani ba لعلي لا أحج بعد حجتي هذه وفي باية ولا بيت لكم وعلى عرفة نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرفة من ذل أن الناس هي أعرفة والنر آية تتوقمش حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوبة والمتردية والنفيهة وما أكل السبع إلا ما ذكيت وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأغلام ذلكم فسق ولا ذلك تجتمع وسيا تكر شيء الله يما الأمر والبلد اليوم في الله يتمشتوا أيوكم يئس الذين كفروا من دينكم كافرين سنة بالأماني أكل مسلمين wai za su murkushe shi Allah ce su ma abin ya fita a ransu yanzu sai dai mutum ya yi ƙoƙarin tare ɗan ta kakar a kamada amma zai hana addinin Allah ya ce yanzu kafirai su ma sun ɗaya da tsammani wai za su ga bayan musulunci Allah ce ku kwantar da hankali ku yanzu addini ya kai tudun yanzu sai dai mutum ya yi ƙoƙari kar a ɓace mishi matarsa sai dai kar musulunci ya ja mishi ɗansa sai dai kar musulunci ya ja mishi babansa amma wai ya ce na musuluncin zai yi Allah ce al-yawma ya isa lubi na kafaru min dinikum daga yau kafirai sun ɗaya da kuma da musulunci da su iya ganin bayan musulunci Allah ce su ma sun ɗaya da kuma fara ta shan kuma da shan Allah ta karku ji tsoron su ku ji tsoron addini ya fi karfin su al-yawma akmaltu lakum dinakum a yau na cika muku addinin ku wa atmamtu alaikum ni'mati duk ni'imomin da na nufe ku da su Allah ke da ma ba wata ni'ima ai sama da wani ba wata ni'ima ta ba ba wata ni'ima ta shi za duk Qur'ani Allah zai magana musulunci daga fadlul lahi ni'matul lahi rahama haka duk da haka qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fadlullahi huwa al-islam wa bi rahmatihi rahmatuhu hiya al-qur'an duk inda kaga da qur'ani duk a ce ni'ima a ce kaza a ce kaza aka addini babu wata ni'ima ba ba wata ni'ima da Allah zai ba mutum wata tsadar ta ta kai tsadar a ce kai musulmi babu ni'ima wa atmamtu alaikum ni'imati na cika muku dukkan ni'imomi na wa raditu lakum al-islam dinan na amince muku na yardar muku da musulunci a matsayin addini ku je ku yi shi wa kad warada wa fi thani ayyamin tashrik ranar biyu cikin kwanakin ayyamin tashrik nazala ara ala rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam idza ja'a rasulullahi wal fath to kuma sai ga idza ja'a wal fath a ranar da biyu kaga ni tafiya ta da kike wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba فلما سأل عمر ابن عباس عن هذه السورة لو كنت sayyidina Umar ya tambayi Abdullahi dan Abbas game da wannan su kun san ya taɓa gwada shi a cikin duk hawan sa yace mishi me fassara wannan aya wannan sura talib ibn Abbas yace huwa ajlu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a annaba kullu ajlin annabi Allah ya tsare shi Allah ya mishi gidaja nasrullah wal idan nasara buɗi ya zo nasara ta zo daga Allah kaga addini ya fi kaga an samu fatku makka kaga addini ya zauna daram wa ra'aitan nasu ya dafu da bidin lahi akwadar kaga mutane ana shiga addini tawaga tawaga wa zalika alamatu adlika wannan alama ne da adlika to daga lokacin fasafi bihamdi rabbika wastaghfiru ka ci gaba da tasbihi hade da gode wa ubangijinka kana neman gafara kana da istighfar kasar lokacin da dama ajali ke zuwa kullum daɗa ƙara kusantar ajali kake wanda ko an baka alama ko ba bara bana ka rika kusa to a ka'ida ta mai hankali kuma gwargwadon ta tsara tsawonka kuma gwargwadon gyarawanka eh kana girma bariya ba ka da to sai kai aure bana gashi mun zo mun zauna kana da ta to kai baka da hankali tafiya kake ko ba tafiya kake fakana umar umar ta yace ma a'lamu minha illa ma taqul ni ma ba abin da na sani game da wannan sura sai abin da ka faɗa dan Abbas ma'ana dai idza ja'a lokacin saukar ta ita ma ta kisar da sako da cewa ajalin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da wada annabi sallallahu alaihi wasallam Fatima ta fasarra hadi shay'in sabaka wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira da Fatima ita ya sirranta masa wani zance sai ta fashe da kuka summa da aha fasarra hadi shay'in sabaka sai zaki kiranta ya sake sirranta masa wata magana ta biyu sai ta yi dariya فلما سألتها عائشة رضي الله عنها لوكتن لنا عائشة تتنبينا لفاطمة قالت تتي أما حين صار لي في الأمر الأول لوكتن لأن النبي سر كان مكانا أكرا فرقه فإنه أخبرني أن جبريل كان يعارضه بالقرآن كل سنة مرة شيء مني ملائكة جبريل yana zuwa ya mishi bitan alkur'ani a kowane shekara sau daya wa inna hu kad aradani bihi al-amratayn to amma bana gashi ya zo ya min bita sau biyu wala aral ajala illa kad iktaraba ba ni ganin wani abu game da wannan bita ta biyu sai ajali na ne kusa fattakillaha wasbi yace mun yi tsoron Allah ki hafi tace to wannan shine kokar da na fashin shi fa inni ni'mat salafu amalaki yace na da da riga da rigayen da zan yi a ce ni ne a gaba ki biyo mana Allah ya ce ya malaki kada ta ce ta ba kai ki sai ne kuka da jin wannan labari bukari Allah bi ra'ayi kukan da kika ga nayi a farko fadan ma ra'a jaza'i sarrani a saniya amma lokacin da ya ga raki na wata na damu da abin da ya faɗa min sai sirran samun magana ta biyu kada ce ya fasu lasu ala tarbaina an takuni sayyidata sayyidata nisa'il mu'minina aw sayyidata nisa'i hadhihi al-umma ba ki so ki zama ke ce shugaban matan mu'minai ko shugaban matan aljanna gaba daya duk aljanna da na duniya da hurin ɗin na na fasu da suka ce gaskiyar da gidan kama yan mata ne ita ce sayyida na dukkan matan da suka cikin gidan annabi ya ce ai kina da matsayi fa da hiktu ta ce ki shi ga na yi dariya wa kana da yawman ila uhud wata ran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fita zuwa ga dutsen uhud fa salla ala ala shuhada kal muwaddi lil ahya'i wal sai dai ma musulman da suke kwance a uhud su sai na hanga sallallahu alaihi wa sallam kai ka ce su ma ya ce musu ban fada shi ya jagoranci yaki aka ce dukansu aka kashe su a wannan yanki to shi ma yau ajalin bayansa bayan ya yi ta waɗannan isharori na bankwana ya gaya wa mu'azu ya gaya wa sahabbai ya gaya wa suna na fatima to rannan kuma sai ya tafi can uhudu inda sahabbansa suke kwanci ya musu sallah sun mantara ta ilimin ba ya juyo sai zuwa bari ba faka da sai ce inni faratun lakum ai sabiku ya ce da sahabban zan ce muku kaɗa don mutum kura zan ci ku biyo ni a baya wa ana shahidun alaikum wa inni wallahi la anzuru ila hawdil an yanzu da nake magana da ku dinnan yace ina kallon alkautara wa inni utitu mafatiha kaza'il al-ard yace an bani mabudai na taskokin kaza al'ummata za ta wadata za ta samu rufin asiri bukatar su biya ba za ku tozarta ba ba za ku walakanta wa inni wallahi ma akaku alaikum an tushriku ba'di annabi yace wallahi ba ina tsoron wai ku koma shirka da Allah bayana bane annabi yace a'a kun taka tudun irin insha Allah a ce dai ku koma shirka da Allah rike waɗansu abubuwa koma bayan Allah annabi yace ni ba shi bane fargaba na san adadin kofuna nawa kuka sha ko kuna nawa kuka sha na madarar tauhidi annabi yace na walakin aka annabi yace abinda nake tsoro alaikum akan an tanafasu biha ku koma hada hada duniya annabi yace tsoro ku koma hada hada duniya ku koma ka fada da ka fada akan rayuwar duniya annabi yace abinda nake tsoro duk sahabban annabin nan da kake ji ba wanda bayin sana'a amma babu wadda sana'ar ta shahara akan addinin ba wadda bayin sana'a amma duk wanda aka ce maka ka ba da tarihin sa kai banda addini ma ba abin da ka sani duk da yana da shago yana da sana'a yana da jawara amma ya fifita addinin akan sana'a yanzu ka kalle da mutane masu ke rayuwa ko karatu wannan kaga mutum na yi to sai abin da ya rage a neman abincinsa tukunna ya bayar me yin ma kake nan sai dai karatu ya jira sauran lokaci amma ba abin da za a yanke na rayuwa don a yi karatu ba abin da za a yanke na rayuwa don a yi karatu to mai kokari ce dukkan sunan suna da amma kowa addinin ya ma rufe ba kowa zai iya sanin me ya sana'ar wani me ya sana'ar wani me ya sana'ar wani ba sai wanda yake bibiyan tarihi abin da zaka sani an ce Abdullahi dan Mas'ud kawai addini but in an ce Abdullahi dan Mas'ud banda Qur'ani da hadisi ba abin da zaka ci haka ne walakin akafu alaikum an tanafasu biya ku je ku yi ta kwamar duniya ku yi ta buga ubangiji wani hadisi a imam muslim fi da hadisi annabi yake cewa badiru bil a'mal ay badiru bil a'mal salih annabi yake ku sauri ku rike ayyukan ku ku yi sauri ku rike addini gamgam fitanan ka qit'il layl al muslim annabi yake ga can fitirtiri suna taso muku annabi ya ce kamar yankin dare mai duhu annabi ya ce ka fito musu a su yusbihu rajulu mu'minan wa yumsi kafiran za a wayi gari mutum mumini ba fa musulmi ba mumini wa yumsi kafiran amma zai ini ya zama kafiri ba fa fasiki ba ya zama kafiri da safe mumini da yamma kafiri aw yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran ko kuma za a ini da yamma yana mumini gani ya waye ya zama kafiri ba fa ya zama fasiki ba ya zama kafiri sahabbai suka ce manzon Allah mutumin nan zai zaki Allah ne annabi ce a zai zake ka ne kai manzon Allah annabi ce a zai yaka alqur'ani ne annabi ce a ya bi dinahu bi arabin ila dunya annabi ya ce addinin zai biya don a bashi abin da zai biya bukatar duniya ba zai kare ta alƙiyama bane a'a amma dai addinin sukutun da guda ya bi uti da addinin zai siya addinin zai kura da addinin zai ba da addinin don a ba shi abin da zai rufe da duniya annabi ya ce ku sauri ku rike addini da kyau kafin waɗannan fitintunu su zo mu ka dubi yadda ake rayuwa malam ya ce haka da aka zarsu lullahi sallallahu alaihi wasallam يشير هكذا من الله صلى الله عليه وسلم يدين إشارة ويقرر باقتراب أجله ينا نون زواج أجل والناس يشعرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يوجههم كما متعني بكتير صعبين للي سنف يمشون من الله صلى الله عليه وسلم للي ينا تمسو بمطارات maganganun kai tsaye suke fahimtar cewa maganganun ban kwana ne وعاد النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع إلى المدينة ثم يدعوهم من ذنب الله صلى الله عليه وسلم من أيدي هدن فدحجة من حجة الوداع يدعو المدينة وهناك في المدينة بدأ النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يشتكي من صداع شديد في رأسه فالنبي يرى دعوة يقول لك أيدي هدن يجيها مسوتك لبراساتي بنوها kuma yana dawowa gida sai ya fara da ciwon kai sannan ciwon kan shi ciwon kan tafiya ne bayan dawowar daga aiki ne kuma sai kai marci ishtaddal wata ku bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ciwo dai yayi ta yayi ta marci yayi ta marci فطلب من زوجاته أن يمرض في بيت عائشة أم المؤمنين فأذن له تسير مثلا ya ce yana so a yi jinyar sa a ɗakin da na shi mata suka ba ta suka ba da izini suka ce a kai shi jinya a cikin wani ɗaki wa kada bai da rajulaini min ahli baiti ya ta daka da baita an shi wasu mutane biyu suka zo suka rike shi aka kai shi ɗakin da na shi wa kana sallallahu alaihi wa sallam annabi ya kasance to da yawa yana fiya wa da na aisha yakan ce ya aisha ma azalu ajidu alamar fa'amin labi a kan bi kaina ya ce ban gushe ba ina ta jin kuban da na ci aka yi baran nan yana ta tashi ne kasan yahudawa sun haɗa baki da wata bayahudiya suka ba shi guba a naman afiya yake bayahudi ce suka ba shi guba to ya ce mata wannan guba yakan tashi mini sa'i sa'i فهذا أوان وجدتم إطاء أبهل أما يرزق إنا جي قبل يا ينكي من وسجيجير spinal cord يجب yace yanzu gubar ya ci laka وكان صلى الله عليه وسلم يخرج يخرج الى المسجد النبي يكن تدد هكا يجي مصلاتي يصلي بالناس يلا ما وجد فلما اشتد به الوجه اما لوكتين da ciwo yayi nauyi kana sai ce murku ababakar sallallahu alaihi hadiya wa abubakar imam sallallahu wanda da imam cin imam irin mai fata yace yau da zai iya tsara wani aiki ya ishtadda alwajhu bi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da ciwo ya tsananta wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam akaza yusi ummatahu wa ashabahu fi fil ayyam al asirati min umri to lokacin da annabi cikin ya yi nauyi to kawai sai zama abin da yake banda wasiya akaza yusi ummatahu sai ya dinka wasiya ga al'umma wa ashabahu da sahabbansa ya gaya musu wannan gobe ya faɗi maganar ba al'ummar duka babu abin da ke so fil ayyamin akira a cikin kwanaki na karshe min umrihi na rayuwarsa awwalan ɗaya daga cikin wasiyoyin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi a halin wannan jinyar yayi wasiya ne an sa ummatahu bi ikratil mushrikin min jaziratil arab yace su yi kokarin su fitta mushrikai daga jaziratul arab saboda ya san hadarin su yace su maza maza su yi kokari su fitta mushrikai daga jaziratul arab annabi ya ce na bar muku wannan wasiya auta annabi yayi wasiya bi ta'zimin rabb azza wa jalla fi ruku da girmama Allah a cikin ruku wal ijtihad fi du'a fi sujud da kuma mutane su dinga naci wajen roƙon Allah a cikin sujud matukar za ka yi sallar lafiya kar ka ka yi shafsha ka tsaya a kan goshinka idan ka kama tasbihanka ka tsaya ka roƙi annabi wasiya ne yace idan kun yi ruku ku dinga subhana rabbiyal azim subhana rabbiyal azim ko subhana rabbiyal azim wa bihamdihi annabi yace in kun tafi sujuda kun tafi annabi yace ku nace da roƙon Allah يقول إلى يقول ابن عباس رضي الله عنه عبد الله بن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم الستارة الستارة والناس سكوت كرب أبي بكر وترى منزل الله صلى الله عليه وسلم يا يا يا مثلا إلى لكن لا أكشف أبو بكر ne yake da mutane to annabi da yazo sai ya daga da wannan sufufun kalfa abi bakr mutane an yi sabu a bayan sayyidina abubakar ba ana jin sallah ba sai da yake an shiga sallah abubakar na cikin karatun alƙur'ani jama'a an yi sabu annabi sai ya shiga wani buɗe ya ga fakana sai yace bayan ya buɗe labudan ayyuhan nas yace ya ku mutane innahu lam yabqa min mubashiratin nubuwa illa ru'ya afsaliha yaraha al-muslim aw tura lahu babu abin da ya rage na bishara da annabta ba ce na farki na kai wanda musulmi zai kuma duk mafarki na alkhairi daga Allah kai annabi ya ce ko kuma ayi maka ana wa inni nuhitu an aqra'a nuhitu an aqra'a al-qur'an raki'an usalli yace Allah ne ni in karanta qur'ani cikin ruku'i ko sujudu fa amma ruku'u amma ita ruku'u fa asimu fihi rabb jalla wa ala girmama Allah azza wa jalla wa amma sujud amma sujuda fajtahidu fi du'a ku jaki wajen roƙon Allah fa qalilun ay haqiqun wa jadirun an istijaba wajen da kuke da dama tursa ce ta amsa muku addu'o'i wa auta ummatu bis salam annabi kafin ya bar duniya yayi wasiya ma al'ummarsa da maganar sallah يقول علي رضي الله عنه سيدنا علي yana cewa kana akiru kalami rasulullahi sallallahu alaihi wasallam karshen maganar da annabi yayi wa al'ummar sai ce as-salatu wa salam wa taqullaha fi ma malakat aymanukum annabi ce kula da ku kula fa taqullaha fi ma malakat aymanukum ku ji tsoron Allah kan abin da dabar ku bayan ku yankin yaran gidan matan tumakin ku annabi ya ce ku ji tsoron wa ausa ummatahu an tu sila zanna billah annabi ya ayyu ayi wasiya ba al'ummar su dinga kyautata da tsoron kar ka dinga tunanin ka shiga uku ka lalace ka dinga kyautata da zato wa mahaliccinka kar ka dauka laifinka Allah ba zai yabe ba in ka tuba يقول جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جابر يتي من الله صلى الله عليه وسلم yana cewa qabla mautihi bi salati kafin annabi ya mutu da kwana sanan kage yadda addinin musulunci yanzu waɗanda suka ɗauko waɗannan riwayoyi akwai waɗansu 'yan jaridu da suka fi su kwarewa wajen ɗaukar rahoto duk da kake duk hattasana hattasana wani idan an dire kawai za a gaya ma ga yadda annabi ke tafiya wani a ce ga yadda yake tsari ga yadda yake cin abinci babu abin da aka ketare ba a zo shi ba idan mutum ya yi addini babu wani wanda zai mishi wani wa duniya babu zai mishi wani wa la ya mutu a hadukum annabi ya ce karfa ɗayanku ya sake ya mutu illa wa huwa yusinu zanna billahi azza wa jalla face yana kyautata zato ma Allah subhanahu wa ta'ala فلما اشتد الوجه برسول الله صلى الله عليه وسلم فجمع لوكة كما تشيو يتنمت النبي إن قطع عن أصحابه وكما سيينكي لكسا بايا سكا كو ينبغي لكي wanda ya samu sarari lokacin da ake gaishe shi ya zo ya duba shi in kafa an asali ka ji da ruwan jiko shagon ka ne ga shagon nan a kasuwan wintin ko sankaran shagon ga shi nan duk makwabtan kautar sai daga gida suke biyo wasu shi ga shagon zuwa shagon ya da a haka da ka yi zama kwana da shagon sannan wanda ya ɗauki duniya uwa ce ya yi asara بقية يوم الخميس والجمعة والسبت والأحد ثم الخميس جمعة أصبر لهدي النبي رجلا صحبه سنة لو قرأ أصابر الدنيا إذا أصبر يجي أشيء to amma dai ai ya ba su bishara fa bainama hum fi salati al-fajr min yawm al-ithnain ranan litinin da safi ran da annabi zai mutu da safi ana sallar asubahi a masallaci abubakar yana da mutane sallah wa abubakar yusalli bin nas sai da abubakar yana ma mutane sallah lam يفاجئهم إلا ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد كشف ستر حجرة عائشة با أدين دسوك كني كوي قطر كوي سيسوك الذي يجانا ولن عائشة فنظر إليه وهم سكوم الجساس ديك اللي تحقون تيجنس أتكين ثلثنا ثم ارتسم يضحك سيئي مرمش سيئي جاريات yana ɗakin yana suna sallar wasu ba kawai sai suka ga ya ja labule sai ya ɗan tsaya haka sai ya kalli sai ya yi murci sai ya ɗan yi dariya fa nakasa abubakar ala a gidan sai ina abubakar sai ya yi baya baya baya liyatila liyatila sof domin wai ya koma sahu wa zanna annar sallama yuridu an yakhruja ila salati ya ɗauka annabi zai fito mai sarrafa so da sai yayi baya baya akan annabi ya shigo tun da dama daga cikin gidansa kai da yake shiga cikin masallaci ya kuma ana ana bai ce wa hammal muslimuna an yuftatalu fi salatihim farhan bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sallar da suke yin sallar sai da aka kusa a bikine su ma'ana sai da suka kusa rudewa a cikin sallar saboda jinin annabi ya tashi saboda gani yau kwanaki yana cikin abu ya kai har an sa na haƙibi yana kuma da kaunar da suke ci lokacin da suka ga annabi ya ta labulan da ya kalle su ya yi kushi saura ka sallar duka ba su ciki saboda me saboda sun ciki ga annabin su ya kai shi fa ashara ilayhi biyadi annabi sai musu ishara da hannu an akin musa da ta ce musu ci gaba da sun da kada kujura wa harkar wa harkar din ya koma haji ya ja da ya fara wafi yawm al-ithnain a wannan ranar litinin ishtadda al-marad bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ciwo ko sai ya ta kuma Aisha da Aisha tana cewa لا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم تجي ما الموت لم تكن جيه مش جيه ما يموت رسول النبي أحد لا يموت تجي لكن تجي تبيو فكر قوة وتقول عائشة لأن عائشة كانت شراء إن من نعم الله علي تجي مين ذلك تكمل إن الله يموت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي في بيتي وفي يومي وبين فهري ونعام تتي بكمرة الله النبي يا موت أتاجنا رانا قوانا أكن كرجينا وأن الله جمع بين ريكي وريكه إن رسول كما الله يا يا ولاد يا ولفا كثير مسلمين سبحانه وتقول تتي دخل علي عبد الرحمن rabar kaninta ya shigo a lokacin ina rubuce da annabi wa biyadihi siwak a hannunsa akwai aswaki shi akwai haram wa ana mus nidatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da jingina annabi a kirjina fara'aitu yanzuru ilayhi sai daga annabi na kallon abdurrahman da aswakinsa wa arabtu annahu yuhibbu siwak sai na fahimci yana son aswakin fa qultu sai na ce a wa uzuru laka in karba maka ne in gusura maka aswakin ne fa ashara bi ra'sihi annabi النفس يبقى إنك ميت سيبتي هكذا بعتبع من فاحة الأنبياء بعتبع من فاحة الأنبياء أما يوم هنا بعض الكامل في الدنيا أنا أتبعيش إلى إشارة لك فتناولته fashtadda alaihi sai na kusuro mishi aswakin da ke hannun Abraman na bashi sai ya gagare shi taunawa da ya kusuro wa kusa sai nace ulayyinu hulaka in tattauta maka shine yayi laushi fa ashara bi ra'si an ba'a sai za ta daga kai yace a tattauta mishi falayyantuhu fa amara da na tattauta mishi sai ya goge bakinsa da shi وتقول ثلاثة وبين يديه رغبة فيها ما أكبرش أكبرة إرسال وبدروان أشكين وجعل يدخل يديه في الماء ويبصر بها وجهه يرتهل أشكين إلى شاق وأكبر في سهل أرون في إلى شاق أكبر ويقول لنا لا إله إلا الله إن بالموت سكرات إلى لا إله إلا الله إن بالموت سكرات متوسط على ما جدي متوسط على ما جدي ثم نسب يده sai ya miƙe hannunsa fa ja'ala yaqulu sirrafi bil a'la sai yana cewa sirrafi bil a'la sirrafi bil a'la hatta kullu sai aka cire ransa wa ma lam yadu yana ga hannunsa ya saki annabi ba Allah ya ce wa Muhammadu illa rasulun qad khalat min qablihi rusul أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم وهو محمد بالناس قد كلم من قبله وهكذا تشهد أن موسى تشهد أن موسى تشهد أن الرسول بالرسول إني وأن مكي يا مكي كتابنا لك سنت فيه جبت رجل يا كانت لنا سؤال الله يسامح لنا الدنيا الله يسامح آية ترى يوم الله يعبرك شو kuma yin da ake hutu su kuma da sallah insha Allah saboda shi gwarwar yau kira za mu fara hutun na ranar juma'a amma za mu zama yau sun muna sukuru na shi ma mu baki saboda ka insha Allah bayan sallah da sati biyu za mu zama ci gaba da karatuttukan har kuma lokacin da Allah ya yi abinda Allah ya yi Allah ya bada wasu muna sukuru na kafin shi ma mu baki سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك